من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
wata da za ka tana
واتل عليهم نبا يا ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ انظر لنا بهذا المحضر والتاد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحج إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake raya mu ya nuna mana wannan rana mai albarka yau ranar alhamis muna ashirin ga watan ramadan a hijira 1443 wanda ya daidai da yau 21 ga watan hudu 2022 karatunmu zai ci gaba dama a jiya mun tsaya wannan kissa domin mun gama kisan banu isra'ila da ne musa da allah ya ce su shiga wannan alkarya bai zo sun shiga ba har suka zo suka mutu a wajen limuwa wannan kisoshi guda biyu dama kisoshi ne da ke cikin ilimi na banu isra'ila koyayye koyayyen ilimi amma suka ji manzon allah ya fitar da waɗannan ilimomi wasu sun musulunta dalilin haka saboda koyayyen ilimi ne ba su taɓa tunanin ma annabi ya san wannan ilimin da sai suka je Allah ya sanar da annabi annabi na ta gaya musu to a nan wurin kisan annabi adamu da ɗiyansa kamar da muka faɗi jiya shi annabi adamu alaihi salam ya zauna cikin aljanna da ya zauna aljanna ya rika haihuwa tagwaye tagwaye bibi bibi bibi mace da namiji mace da namiji so bayan abin da ya auku ya auku na cin itaciya suka dawo ƙasa aka dawo ƙasa kamar da muka faɗi sai allah ya umarci ya rika haɗa su aure wanda wanda suka aka haihu wanda aka haife tare da wannan to sai a ɗauki ɗaya a haɗa da wancan shi kuma wancan ɗan uwanta sai a haɗa ta da wannan haka allah ya ce to ana ta yin haka da aka zo kan ƙabila da habila to yar uwar habila a nan duniya aka haife ta yar uwar kabila kuma yanzu ta aljanna kau da haka shi tashi ta fi kyau ta yar uwar kabila wanda aka haife su tare ta fi yar uwar habila kyau to sai ce zai hada sai ce sam shi bai yadda ba ya ce allah ya ce ya ce sam ya ke yadda da wannan shi ne sai yan ce to zai yadda za a yi kowa ya fitar da ibada abin ibadarsa ka san zamanin annaba da suka wuce in kana so ka gane Allah ya ya anshi ya anshi lamarinka to za ka fitar da sadaka ka ajiye a bakin hanya kana tsaye da ga wuta ta zo daga sama ta lashe mu shikenan ba wai miskini ake ba ba ko talaka ajiyewa za ka yi bakin ka zauna ka daya kana nan za ga wuta ta zo abin to sai shi abinda sai ya fitar da da rago abinda kuma ya fitar da sha'ir eh zangar ne sha'ir dabe da wuta ta zo sai ta zo wajen wannan rago ta lashe sai ku ba abin nan ba to wannan hasadai wannan hasadai ya gane wato shi wancan ne Allah ya yarda da shi wannan shi na lamarin shi Allah bai yarda da shi ba kaga tun anan ya nuna to sai ya ce sai ya kashe shi kaji da sanadiyar gina hasana ne ai hasana ne shi ne allah ke gaya ma manzo allah ya ce watulu alaihim da ba'amdai adama ka karanta musu su banu isa labarin ya'ya guda biyu na annabi adamu kusa alaihim kisatum da ibnai adam habila wa qabil ka kisanta musu kisa guda biyu kisa na ya'ya guda biyu na adamu ilhaƙi da gaskiya is ƙarraba ƙurbana yayin da suka fitar da abin ibada eh ila Allah zuwa ga Allah wa huwa kafshin li habila kaga rago na habila wa zar'an li wannan kuma wato ainihin sha'ir zangarniya na sha'ir dabe guda ne na sha'ir shi kuma na qabila hatu qutbila min ahadihima sai aka karbi ibadar ɗaya daga cikin su shine habila bi an nazarata narun wuta ta sauka daga sama fa akalar qurbanahu ta cinye ainihin abin ibadarsa walam yutaqabbal min al-akar she ba a karbi na ɗayan ba shine kabila fa gaba sai fushi wa almar al-hasada sai kumshi hasada fi nafsihi a cikin zuciyar shi ila an hajja adam har sai da ya bari adamu babansa ya tafi aikin hajji ya tafi aikin hajji qala lahu sai ce mashi la aqatulannak wallahi sai na kashe ka yace ma dan uwan ƙala lima ya ce me yasa za a kashe ni ƙala ya ce litukabbila qurbana taka don an karbi ibadar ka duni ni ko ba karɓa nawa ba ka ji ba tawai ka ji hasada ƙala sai ya ce mashi to ai inna ma ya taqabbala Allah min almuttaqina Allah yana karɓan ibadar masu jin tsoron sa ne kana Adamu alaihi salatu wassalam Adamu ta zawaje bi Hawa ya aure Hawa'u Muhammad minhu 20 badanan kaga ta haifa mai ciki ciki guda ashirin. fi kulle baɗanin gulamin wa jariya kowane ciki akwai namiji da mace a haka adamu jariya min hadal baɗan adamu sai ɗauki wannan mata na wannan ciki wa zauja li gulamin min zalikal baɗan sai a ɗata da wancan wato ya zama shine mijinta na wancan cikin talafar gudun kama makama irtilafil ansa sai wannan ciki suka zama sun sassaɓa kamar matsayin wato ainihin ansab na asali kamar wanda ba uba ɗaya ba uwa ɗaya ba saboda ba a lokacin shi kaɗai ne uban kowa yi bi shari'a ta adam kenan falan ma hana ta zuja habila wa qabil da lokacin habila da qabil yayi arada an adam an yi zawuja ukhta qabil min habil wa ukhta habil li qabil yana zai aure da yar uwar habila zuwa ga qabil ne yar uwar qabila ko zuwa ga habil famtana qabil qabil yace ba zai da ba wa qala yace inda yawa inda ta'abatu ajma ya ce wato abokiyarsa ta tagwai wanda suka zo tagwaye a jama'a ta fi kyau min ta'abatu habila daga abokiyar haihuwar habila wa na yar labi haza ya ce shi bai daba labudda an yi ta zama da tsohoti ba maka a bar mashi yan ƙosa ya aura fakan lamahu adamu adamu ya zance da shi fa ƙala lahu inna ma jarat alaina ya ce wannan haka ya gudana gare mu fakat hada laysa bi hukmillah ce wannan ba hukuncin Allah bane tabaraka wa ta'ala to shine da yace ba hukuncin Allah bane fa nazala jibrilu sai jibril ya sauka fa qala sai ce inna Allah ya amurukum an tataqarrabu qurbana to Allah ya umurce ku da ku fitar da abin wato ibada idan taqabbala Allah qurbana habil fa huwa aula bil bintil munazi fiha idan Allah ya shi ibadar habila to shi fi cancanta da wannan yarinya da ake jayayya a kan ta uwar ƙabila wai za ta kabbala ƙurbanin ƙabila fa kadhalik in Allah ya karbi ibadar kabila to shi ya yi cancanta da ya auri ɗan uwarsa kenan amma habil shi habil fa kana yurabba hayawana dama shi habila yana kiwon dabbobi faftara kamshan jamila shi ya zaɓi wani wani rago mai kyau matalar ra'a ila Allah tabara ya kaskantar da kai zuwa ga Allah ya yi taqabbala minhu wa ba yana neman Allah karba ya zo ya aje wa qabila kana harasun shi kuma qabila manomi ne fa za mu ila dar ya tafi wajen shukarsa wajen kayan gonansa wa ahada sumbulatin ya ɗebo zangarniya a haka ma biya min al-hudur ya ɗebo abin da ke ciki na ƙwayoyi wa da ƙaha haulul kafshi ya je aje kusa da rabu wa qala insha Allah taqabbal min shi ma yace insha Allah wato taqabbal min Allah karba gare ni aw lam yataqabbal min eh ko kuma insha Allah taqabbal min aw lam yataqabbal min kaji abin da shi yace eh dan tawaye eh wai ko da ka kama ko ka karshe da aje eh eh ya dan tawaye ya ce insha Allah kaji ba hada insha Allah insha Allah takabbal minni aw lam yatakabbal minni fa ana la budda li muradi kawai wa ko ba karba ibada na ko ba karba ba ni dai ba maka muradi na abinda nake nufi haka zai iya tabbata fa la yatakabbal la min sai kuma Allah yake karba din la'annahu kama qala inna ma taqabbala Allah min al-muttaqina Allah yana karban ibada masu jin tsoron sa aradar daru min as-sama shi wuta ta sauka daga sama bai za farakar وحمل الكبش هابيل سي تدوكي wannan rago na Habila ila sama tai sama da shi wutai wabaje sumbulatu eh sumbulatu qabil wannan zangarniya na qabil tai saura an gane ba karba ba fa hasada hu sai hasada wa qala lahu yace taqabbal Allahu minka wa la yataqabbal minni Allah ya shi naka bai karba na ba qala lahu inna ma yataqabbal Allahu min almuttaqin shi Habil yace to Allah yana karban ibada masu jin tsoron sa ne wannan maganar da ya faɗi fa'ara da an ya katu da shi ya nufin zai kashe shi amma wa kafa min adam sai ji tsoron adamu wa kana adamu kulla amin ya zaɓi ilal haji kowace shekara adamu yana zuwa aikin haji bala ma zaɓa adam da adam ya tafi zuwa aikin haji a wa'adahu sai ya mai alƙawari na cewa zai kashe shi alƙawarin azaba ke annahu sai ya katu da ya ce sai ya kashe shi qala habil shi habil ya ce la in basatta ilayya yadaka idan ka shimfiɗa hannunka gare ni ni taɓa da ni don ka kashe ni to ka sani ma ana bi bashi in ya biya ilaika ni kan ba zan shimfiɗa hannuna ba li aka tulaka don in kashe ka inni akafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talakai ba zan iya kashe ka bane amma kai ka ce da kashe ni bismillah inni uridu ka ja shi to inni uridu an tabu'a bi ismi ni abinda nake nufi ina nufin ka komo da wato ainihin laifi na bi ismin katali laifin kashi wa ismika da naka laifin alzurta kafta wanda kaye ma ba ta kuna min ashabi na da ka zama cikin yan wuta domin ka kashe ni to zunubi na baki daya da naka ke a dora ma sai ka tafi wuta abinda hali da ya ce mai gina wala uridu an abuwa bi ismika ni ba na nufin in tafi tare da laifin kai za ka tattuka in za ka shiga kasan duk wanda ya kashe wani to ya ɗebe bai wato zunubin shi baki ɗaya ya raba shi da laifi eh in mutum ya kashe wani shi kenan shi za a tada shi gaban Allah bai zero bai da bai da komai bai da zunubi ko da duk tun da ya balaga har zuwa inda aka kashe shi laifin shi baki ɗaya dora ba wanda ya kashe shi Allah kiyaye to shine yace ni ba na nufin haka wala uridu an abu abi ismika idan ka tattuka idan na kashe ka fa akuna minhu in zama cikin yan wuta hadha hajil wannan hajil min almuttaqin yana cikin masu tsoron Allah wa qadila bi aksi zalik shi ko qadila akasin haka lama tawa'adahu bil qatl da yabi alqawli zai kashe shi qala innahu la yaqtulu huwa li'annahu huwa an gane yace la yaqtulu huwa li'annahu huwa yakhafu Allah shi hajil yace shi ba zai kashe shi ba shi in shi zai kashe shi bismillah amma dai shi ba zai kashe shi ba don me لأنه يخاف الله إلى جزء الله ومن قتل أهاه المؤمن وأن يكشف أنفس المؤمنين يعتمد اسمه نوي الله فنسا واسمه هي وتلدك الله فنسا لله فن أنفس المقتول وأن يكشف هو يريد له ذلك ينا نفي هكا ولا يريد لنفسه ما نفي يدوكش وكيف هذا والمسلم يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ويا وانا أبو الحاجي لي الحاجي شي مسلمي أنت مسلمي تكتي ينا سوى wato mumini abin da yake so wa kansa an gane amma inda ba kala hada mau'izatan min to abin da yasa shi habi ne ga mai haka domin gargadi wa'azi ne mai yi wa'azi ne don kai ne ai wa'azahu bi anna man qatala ahahu duk wanda ya kashe dan uwansa ya biyu ismi ismi zai dawo da laifinsa wa ismi maktub da laifin wanda ya kashe liyan zatura ya mai haka ne don dan ya tsawatu an katale daga barin kashe shi la annahu tamanna lahu an yaqa fi dhalika wa yana burin dan ya auku cikin haka bane wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai hada mau'izatu wannan wannan gargadi ne na'am
فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين نعم وذلك جزاء الظالمين تدوى أنه نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الكاسرين وعسى الله غرابا يبعث في الأرض يريه كيف يواري سوءته قال يا ويلتي أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب أوري سوءته فأصبح من النادمين wannan suna kenan wadda ƙabile bayar har yau har gobe duk wanda ya kashe wani a duniya ya zubar da jini na ɗan adam to ƙabila sai an bashi kamasho domin shi a duniya shi fara zuwa da wannan suna ɗin man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sanatan sayyi'atan falahu wudhuruha wa wudhuru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk sunnar da mutum ya fara in bai kyau ce to za a ta bada kamasho nan da mun yi karatu cewa duk wanda duk wanda ya ilimi yana karantarwa in aka yi tasalsulin ladan duka za a je a yi budget din shi wajen manzon Allah ne eh an karantar da kai ka karantar da wani shi ma ya karantar da wani shi ma ya karantar da wani idan aka dawo duka waye malamin malaman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan sa aka bara gani shi yazo da wannan sunna din to saboda aka sunna na kisa kabila shi ya fara zubar da jini a duniya zubar da jinin dan adam shi fara zubarwa saboda duk wanda ya zubar da jini sai an ba shi nashi nashi kame shi eh fasanta din shi zai fito a wajen eh Allah kiyaye wannan mugun fasanta ke Allah kiyaye to shi ne Allah ya ce fata dawa Allahu nafsuhu qatlahi sai ka zuciyar shi ta kawata mashi kashe dan uwansa baka talahu sai ko ya kashe din sai kashe shi fa asbaha min al-khasirina sai ya wayi gari ya koma cikin masu hasara bi katalhi da kashe wannan dan uwa nashi walam ya dare ma ya sau bi bai ma san ya zai da gawon ba to lokacin ba ai ba sai da ake kabari ba ga ya kashe dan uwan shi yaya zai yi da shi bai sani ba zai tona kasa ne ya rige zai je ba shi bisa dutse ne a'a zai kona shi ne aya zai yi ya rasa yadda zai yi da shi bai san ya zai yi da shi ba gashi ya kashe gawa a wani mai yitin alawajen shi ne farkon matacce a bayan ƙasa. min bani adam cikin ƴaƴan annabi adam fa malahu ala zahari she ya dauka ya goya shi a baya ba da mutu ya bayan ya mutu muddatar tsawon lokaci na ta yawo da shi a bayan shi ya rasa ya zai yi da shi yana ta yawo da shi a bayansa fa ba asallahu gurama sai Allah ya ko hankaka ya ba su bil ard sai hankaka ya zo na tona kasa yana tona kasa ya gushi turab yana tona kasa bimin qarihi da kumbaben shi da bakin shi haka da kumba haka da hannu wanda na jini da kawon shi wannan mai ƙar wannan abin da na bakin shi sannan kuma da abin da sun yana tonawa yana tonawa hankaka wai siru an gane yana watsawa a lagurabin mai yitin ya zo da wata gawa shi hankaka ya zo da ya kamo gawan dan uwansa shi hankaka dan uwansa ya mutu ya zo da hankaka dan uwansa shi ya zo na tonawa yana tonawa shi ya ɗauki hankakan sai ya sa ciki sai ya rika bai da ƙasa yana to wance yana kallo yadda yake to hankaka shi ya fara yin kabari shi yasa aka ce kuma shi ke ma mutane wa'azi kuma ga shi barawo ne shi hankaka barawo ne amma shi ke wa'azi a rabu da duniya a kamar naziran bil firaki gura ba kullum kukan shi zaka je na firak firak tirak tirak ko kan kaka kenan tirak wai a bar duniya jama'a ku bar duniya a bar duniya a bar duniya a tafi lahira kuma shi barawo to shi ya fara gina kabari to sai shi dan uwan sai ya gani ya ga yadda ake yi yana da yana lura dama Allah ya aiko an kakan dan ya zama ya nuna yadda ake yi ne liyar yahu dan ya nuna mashi kaifa yuwari yaya zai suturce sau'ata a yi gawar dan uwansa ai jifata a yi mushin dan uwan wato gawar dan uwansa ƙara sai ce ya waina ta kai cona a ajastu na gaje ya ala akuna misali hadal bura in zama irin wannan hankaka mana ga hankaka ya zo ya rufe dan uwansa ni ma fa uwari sau'ata a yi don in zo in binne gawar dan uwana irin yadda hankakan nan yayi mana an gane fa asbaha minan nadimina Allah ya ce sai gashi ya waye gari cikin masu nadama eh akan ɗaukar shi da ya ɗauka ya wahala ya wahala ya ce oh ashe ga yadda ake yi ni ma yi gaidi aka bata zo in yi haka daga nan wa fara lahu shi haka mai rami wa warahu sai binne shi eh wa warahu ka san warahu shine karbi a jika shi ake ce ma karbi a jika ba mutum mutum a ce babansa kafiri ne Allah kiyaye sai ya mutu to ya mutu to kar ba a so ka bar shi dole yana kafiri ko a jefar da shi a bola a'a ka je ka mai karbi a jika wara hudu da lafiya sai ake ce mai karbi a jika wato a haƙa ba kabari za a yi ba a gina mai kawai na gina a jefa shi a mai da ƙasa shi ne shi ne karbi a jika kabari yana da ƙa'ida akwai ƙa'ida da yake yin kabari ko to amma aka ce karbi a jika kawai za a gina yadda ake binne doki ko jaki kawai za a abin da sai a jefa kawai shi ke na mai da ƙasa shi ke shi ma don kar a zo a ce ga ai gawan baban wani din nan ne ai wannan nan ai ai gawan baban shi ne to kai kaga ba za ka so ai haka ba shi ka dauke shi ka je kai gini ka je ka rufe shi Allah ya yi shine karbi a jika kisatu qabil wa habil kenan awwal ma'asiyatu wa qad ala wajh shine farkon sabon Allah da da aka fara yi a bayan kasa anan kisan kai shine farkon sabon Allah da aka fara yi a bayan kasa qabil hasada ahawa habil qabil yamma dan uwansa hasada habil wa qatalahu har ya kashe shi wa kana adamu ga'iban lokacin da aka yi wannan abun annabi adamu baya da ya je aikin haji kana bil haji ya je aikin haji fara'a anna al arla tagayyarat sai adamu ya ga kasa ta canza ta jirkita wa gabarar ta yi kura kura wa kanatul miyahu ya ga ruwa kullun azaba an gane duk ruwa ya zama wato ruwan daɗi an gane kowane ruwa na daɗi kai fa mana har miyahul jihar kullun sai ga duka wato ruwan daɗi na koguna sun koma ruwan ruwan ruwan gishiri sun yi gishiri gishiri malihat a wa kana shajaru kulluhu samaratuhu tayyiba eh wato itace ɗaya mishin sa mai daɗi amma fa ta gayyara shi ma fa ta gayyara til ard yaga ƙasa ta canza wacce ma da ɗayan mishi wani da ruwa duk sun canza fa alima adamu adamu sai gane annahu qad hadasa alal ardi hadasu wani abu mai faruwa ya faruwa bayan ƙasa tun da adam ya ga canjin nan ya ce ba lafiya akwai magana to falon ba nazara na raja'a da adam ya komo gida nazara sai ta dubawa walam yara habil bai ga habila ba qala li qabil sai ce ba qabil aina habila kai na dan wanka habila qala yace lastu ra'iyan lahu ai ba ni ba makiyayin shi bane ba ka aje ni in kiwon shi bane dan tawaye ba dan tawaye eh ba ya ce wai ba an ajiye shi zasu na iya da ni ba na ajiye in kiwo shi ba makiyayi ba ne ba na ta in kula da shi ba ne subhanallahi uban shi ne bai gaya mai wannan ƙala da musa ya ce inna ma inna ma qatalta ko dai ka kashe shi ne ba an kara sai in kare annahu qatala ce shi bai kashe shi ba za a lil mahallin ladzi zabahu sai suka je inda ya yanka shi ki fa idal arlu she ga ƙasa ƙarshen ribar dan mahabil ƙasa ta shanye jinin habila walam ya ƙalahu asarin ko alama babu fatawa adallah ta baraka wa ta'ala Allah hajji tabtali wa dambil baqatul shine Allah ya alƙawari yayi alƙawari na azaba ga ƙasa da ta shanye wannan jini wanda aka kashe an gane Allah ya ce in ba ta fito da jinin nan ba akwai wani irin azaba mai tsani dan da nan ba a rage tamu shega jini ya fito min al ƙasa ba da zali falamma wa qala ita da wannan zargi ya auku ga alal arli ga ƙasa bizalika dalilin haka baqiyatul tun daga lokacin kasa ta wanzu la tasharbu damu damul mazbu tun daga ran nan ko zakara aka yanka ƙasa ba ta sha sai dai tabar jinin za a ga jinin kawai ga sama ba ta ƙara sha ba daga wannan jinin da Allah ya mata wannan ba ta ƙara shan wani jini ba ko zakara ka yanka yanzu ka yanka kaza za a ga jinin a ƙasa za a gan shi amma ba ta sha sai dai ka gan shi kawai gane ya jirwaye a ƙasa amma ba za ta shanye shi ba ta sha tun daga ran nan ba ta ƙara sha ba eh to shine ya ce la ta shirbu damar mazu walau da jaga ko da kaza ya ƙara da za a gan shi yana nan a ƙasa a falan ba kana ne ko falan ba kana zalika an gane yayin da aka yi kasance alima adam adam sai ya gane annan ƙabila karkatala habila lalle ƙabila ya kashe habila faɗara da hushi ma sai kore daga gidansa da ya kore shi fasa kana fil yaman sai koma yaman wasara ya tajiri yana kasuwanci wayar abu yana wasa yana koya mutane wasa wa wani da auladin ya haifi ƴaƴa min fiska duka fasikai la haira fihim duk ƴaƴan shi ba ba mutumin kirki duk fasikai to ya zai zama mutum ya ni mutumin kiɗan tawaye wannan kissa tana karantar da abubuwa da yawa yadda za ka bi ubanka ka zama na kirki kai ma ka haifi ɗa na kirki da yadda hassada take da ƙarshen mai hassada wannan kissa tana karantawa wannan karatu ne mai girma a wannan wuri an gane ko da ya kore shi ya koma ya mai ya ta haihuwa yaya kuma duk ƴaƴan ba mutumin kirki tilkal kissa amara Allahu nabiya sassa an ya kusa da bani sai Allah ya umarci annabi ya kisanta ta ga bani sai annahu alahu amr Allah domin sun saba mu umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa tanahu min duhul al-ardh muqaddasa sun ki shiga ƙasa tsarkakakkiya wa qasa lan qisatu qisata ibn adam ya kisanta masa kisan ƴaƴa guda biyu na Adamu wa kana min asrar kutub yana cikin asiran littafan su wal nabi sallallahu alaihi wa sallam ummiyin manzo Allah kuma ummi ne ba taba koya ma annabi karatu ba ko rubutu ولد في الأرض الحجاز أن يبشى قصن حجاز لم يقرأ بيتبع كراتو وجن وني با ولم يساوي من قرأ سنة أنا بيتبع وجي ده وني بيكراتو با إيه بيكرم شيء ونا فاتهم بالمكنون da annabi ya zo musu da wani abin koyayye min ulumiyar na ilimin su haza a dallo dalil wannan shine mabibicin dalili ala risalati bisa manzancin annabi makasirin min al-yahudi asalam yau mafi yawa daga cikin yahuda sun musulunta da sababi hatayn al-qissatayn saboda wannan kisa guda biyu minajin zalik ba lokaci ya riga ya nuna kurakuran da muka yi Allah shi ya ji sadan Allah azim a inda muka yi daidai Allah shi babu lada Allah kiyaye mu kiyaye imanin Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye kasan mu Allah zauna da mu lafiya iyaye mu malamu shi ne mallan saka musu da alheri wanda ya dauki nauyi wannan karatu Allah saka musu da alheri ya biya bukatunsa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه كان غفارا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته